الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء شابي وتم بوكو هجرة دبولة أليه إلى أربعين دبيو وندي ذاك شذا 24 ga watan biyu miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin akrabul misali ya ce waƙaba fin nafli bil amdil harami muna magana akan azumi ko mutum zai rama azumi na nafila bil amdi idan ya karya azumin da gangan amma gangancin alharami na haramu akwai ganganci na halal akwai na haram to idan mutum da gangan gangancin kuma na haramci ya karya azumi to zai rama ko da azumin nafila ne misali da gangan ya dauki azumi da rana tsaka ya ce kai shi ya fasa azumin nan ya karya ko kuma wani abokin shi ya yi aure ya shirya a zuma an zo za ce ce na azumi sai abokin wai ya ce mar gaskiya ba zai yiwu ba ko zan saki matar ko wani dalili dai wai kuɗi wani abu aikin da kake nema ba zan baka ba ko wani abu dai ya razana shi da wani abu sai ya karya azumin kaga da ta ce masalukin fi ma sai ya wannan amdul haram ne dole su yara mu wannan duk da nafila ne wayan bi dalakin batta ko da da shika ne da ya batti ya yanke na shika misali ya ce zai saki matar shika uku in bai ci ba shi kuma wai saboda tsoron kar bawan Allah ne ya rabu da matar nan sai ya ci to yanzu yana karya wannan azumin dole su yara ma kuma ya aikata haramun sai ya tuba ko Allah ya tambaye shi amma la gairi banda wani amdul haram idan ba da gangan ya karya ba da mantuwa ne wannan zai ci gaba da azumin shi kuma ba zai rama ba ko kuma gangancin ba na haramun ba ne kamar me ka amri walidin kamar umarnin mahaifin shi kashe ni bana gyaran ne na tarabiya wajen taba ya azumin shekara ya dauka shekara ya ku kira shi kawai baba ya ce a dauko kunu a dauko fura a dauko zauna ka ci kaga yanzu ana ai ba mantuwa bane amdu ne amma ba na haramun ba saboda bin iyaye din wajibi ne kuma suna da daman ta hanyar tausayi su tirsasa mutum ya karya azumi to wannan ba zai rama ba wa sheikin haka nan ko wani shehin shi wanda ya marbu baya a sai saboda ta hanyar tausayi ya kira shekari a azumi wasu yidin ko mai gida idan bawa ne ya sa bawan shekari a azumi wannan duk an duniya ma ba haramun bane ba zai rama wannan azumin ba wa wajaba imsaku ghairi ma'durin bila ikrahin haka nan wajibi ne kame baki na gairi ma'durin wanda ba mai uzuri ba duk mutumin da mai uzuri ne uzurin ya sa aka yafe mar azumi to yanzu in uzurin ya gushe ba a ce kame baki bai bari sai washe gari in azumin farilla ne ya dauka misali matafi ai mai uzuri ne mara lafiya mai uzuri ne to ire-iren wayannan masu komi haila duk mai uzuri ne ire-iren wayannan masu uzurin kaga an yadda su aje azumi to ya je azumi da rana tsaka sai uzurin ya kau matafiyi ne ya dawo mara lafiya ya samu lafiya mace mai yana jinin ke dauke to yanzu wannan ba za su kame baki ba kawai za su ci gaba da ainihin abincinsu ne sai washe gari su tashi da azumi amma imsa ku gairi ma'azurin wajibi ne kamewa na mutumin da ba ta hanyar uzuri na shari'a ba ya karya azumi kamar misali mutumin da da mantuwa ya karya azumi ko kuma da gangan ya karya azumi to wajibi ne ya kame baki daga wannan lokacin da azumi ya karye zuwa ƙarshen yinin. Bila ikirahin kuma shi wanda ba mai uzurin ba bila ikirahin ba tare da ainihin tilasta shi aka ba ko mai uzurin da yin uzurin ta hanyar tilasci ne to lalle ne idan tilascin ya kau dole ne ya ainihin kame baki saboda abin da yasa ka bila ikirahin din kaga ai tilasci uzuri ne to amma duk da tilasci uzuri ne bai shiga uzurin da aka yafe wa mutum rashin kame baki ba saboda haka wanda ba mai uzuri ba kuma uzurin ba na tilasci ba ko mai uzurin da yin uzurin na tilasci ne duk lokacin da tilasci tilascin ya kawo dole ya kame baki. Bifardin mu'ayyanin, to a ina zai kame bakin ya ce idan azumin na farilla ne, kuma farillan nan mu'ayyani, an ayyana mar dole ne yau ya yi azumi. To yau ɗin sai matsala ta faru ya karya wannan azumin. wannan matsalan kuma ba uzurin da shari'a ta yarda ba to yanzu wannan matsalan tana kawarwa wajibi ne kame baki na wannan yinin ka ramadana kamar a azumin ramadana ne sai ya karya wannan azumin ba ta hanyar uzuri da shari'a ta yadda ba to yanzu wannan ainihin ka- karya azumin wajibi ne daga lokacin da ya karya din ya kame baki har zuwa ƙarshen yini in a ramadana ne kenan misali kamar yanzu a ramadana mutum yana alwala sai ruwa ya wuce ko ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya yi wani abu ne wanda zai karya azumi to yanzu a nan dole ne ba zai ce wai shi kenan sai gobe zai tashi da azumi ba tunda wannan ranar ai muayyani ne sannan kuma na farilla ne dole ne ya ci gaba da kame baki wan nazari hakanan in azumin bakace ne shi ma muayyani to wannan mutlakan sa ce ba kayyadewa dole ya kame baki aw wajaba tatabu'uhu ko kuma azumin ya wajaba ya bibiyar da shi kaman azumin ainihin kafaran zihari kaman azumin kafara na ainihin kashe mutum da kuskure da sauransu to yanzu yana cikin wannan bibiyarwar ya ɗauko azumin yana yi yana yi yana yi kawai wata rana kwatsam sai azumin ya karye kuma wannan karyewan ba wai ta hanyar uzuri da shari'a ta yadda ba to yanzu wannan karyewan dole ya ci gaba da ainihin kame baki saboda me saboda in ba da gangan ya karya ba shi yasa ma yace waje wacce ta walam ya ta'ammad ba bai ganganta karya azumin ba azumin wajibi ne a jira shi to yanzu kuma ga azumi ya karye karye wannan ba ta hanyar uzuri da shari'a ta yadda ba sannan kuma walam ya ta'ammad bai ganganta karyawan ba sai an samu sharadi biyu nan ba da gangan ya karya ba misali da mantuwa ne ya karya azumin da wajibi ne a jira shi to dole ne ya ci gaba ya kame baki ya ci gaba da wannan azumin saboda me saboda inda gangan ya karya ko da ya yi hamsin da tara wannan na sittin ne wannan hamsin da tara gaba ɗaya sun rushe tunda da gangan ya karya amma in ba da gangan ya karya ba za a lissafa shi a cikin azumi saboda haka dole ya kame baki ka gan da gangan ne ba buƙatar kame baki tunda ko ya kame baki ma na bayan ma gaba ɗaya sun rushe kuma fi gairi awwali yaumin in ba a farkon rana ba shi ma wanda ba da gangan din ba azumin wajibi ne ka jera shi amma ranar farko da ka ɗauka su yi kare da wani suka karke baki tunda dama ai ba mu ayyani ba ne kawai ce ma kai kai azumin sittin ran da ka fara ɗauka sai ka manta ka ci abinci zai wuce to yau din baya lissafi ka ci abincinka gobe sai ka tashi da shi tunda ba mu ayyani ba ne balle a ce ka kame baki aha ka taɗawu'in kaman azumin taɗawu'i shi ma idan mutum da ganga ya karya dole rama amma inda kuskure ne ko da mantuwa ya karya azumin taɗawu'i to zai kame baki Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi in ba zai rama ba kaga yanzu a nan in ka lura duk inda aka ce mutum ya kame baki to wannan azumin za a lissafa shi a cikin azumin sa zai inda ka ji an ce kar ya kame baki saboda ba buƙatar azumin a wannan ranar ko ya kame baki ma azumin ba zai yi ba to amma shi ramadana kuma ba dan me za a ce mutum ya kame baki sannan kuma ka ga dole su ya rama ko to shi wannan kame bakin saboda alhurman watan ne a matsayin ka na musulmi ko da azumin bai yiwu ba a wannan yinin ba yadda ba uzuri ka ci abinci ba wal kafaratu to kafara je a duk azumin da ka sani na duniya gaba ɗaya mutum ya karya da gangan kafara tana waje ba na biyu ramadana fakat a ramadani ne kadai in mutum ya karya za ce kafara amma duk sauran azumukan wani mutum ya karya kamar wanda wajibi ne jira za ce na bayan ya rushe wani mutum ya karya za ce aikata haramun dole ya rama amma ba zancen kafara sai kafara bi ramadana faqat ya ce a ramadana ne kadai kaga wannan maganan za ka fahimci abu biyu kafaran a ramadana ne kadai ma'ana a watan ramadana ne kuma azumin na ramadana mun gane a watan ramadana ne kuma kana yin azumin ramadana ne sai ka karya amma ko da ramadana ne in ba a cikin watan bane misali mutum ya zo rama azumin ramadana ne a wani wata bayan ya dauka da rana sai ya karya to yanzu azumi ɗaya zai rama karya wanda yanda gangan ya aikata haramun mu dole su ya rama amma ba zancen kafara saboda kafaran ana yi ba dan azumin bane dan al'umman watan ne shi yasa yace bi ramadana fakat Wannan zai rama guda biyu kenan.
eh wanne Wanda ya dauko Ramadan.
yawa Ya sai ya karye.
karya to yanzu Daga ne- da ya karya din ai wannan yinin ba ayyana mar azumi a wannan yinin ba shi ya zabi ne Mm.
ka gane yanzu ana bin ka azumin ramadana ba kai ba azumi daya Mm.
sai ka ce kai gobe laraban nan bari in tashi da azumi sai ka tashi da azumin yanzu ai wannan ramadanan kawai fa'idatu min ayyamin ukar ne kai ka zabi laraban Mm.
to yanzu kuma da ka dauki azumi a laraba din nan da rana tsaka sai ka karya Mm.
to yanzu da ka karya ka karya azumin da ka dauka na ramadan za ka rama to yanzu bai kai ga ramin ba ka karya har yanzu ana bin ka wancan ramadana To ina wannan yini da ka doka.
to wannan yinin dama ai ba wajabta ma azumi a shi ba kai ka ga dama ka dauka kuma ka karya ka aikata haramun ka ɓace ibada amma zance wai sai ka rama yinin dama yinin ba wajibi wani azumi akan ka kai ka zabi ne saboda haka yanzu da ka karya har yanzu wancan ramadanan ake binka har yanzu wancan ake binka eh ba to in ka kame mai amfanin kamewa ai ba amfani kamewan ana yi don amfani ne dama abu biyu ne in ma a ce kame saboda azumin ka bai karyo ba da gangan kai ba da gangan kai ba wa in ma a ce kame saboda yinin ramadana ne ba a ci to ba a wacce ramadana ba ne kuma kame bakin ko ka kame azumin bai yi ba saboda haka ya tafi ya ce a ramadana ma in abdara muntahikan li hurmatihi idan mutum ya karya azumin ramadana yana mai keta alhurman wata kaga babu tawili karibi kenan kuma karya wanda ya yi ta hanya biyu bijima'in ko ta hanyar saduwa da mace wa ikiraji mani da fitar da mani ko ya sadu da mace ko bai fitar da mani ba ko kuma ya fitar da mani ko bai sadu da mace ba duk azumi ya karye kuma sai ya yi kafara au bi ida wa in bi ida mace fikirin au nazarin ko da da dawamar da tunani ne ko dawamar da kallo ne yasa har mazi amani ya fita jikin shi to dole sai yayi kafara wajen ainihin tunani da kallo din illa an yi khalifa adatahu sai dai ya saba wa al'adan shi shi a al'adan shi irin naka bai saba karya bar azim bai saba ainihin inzali ba yau kawai sai ya saba wa al'ada yana kallo din da ya domar ko yana tunanin da ya domar kawai sai ya inzali to yanzu wannan ba zai kafara ba tun da ya saba wa al'adan shi aw rab'i niyatin ko kuma ɗauke niyya da rana ko da daddaren ya ɗauke niyyan cewa ba zai ba zai azumi gobe ba misali a watan ramadana kawai mutum da gangan sai ya ce shi ba gobe ba zai tashi da azumi ba me ya faru ya ce haka kawai shi kawai ya ga dama ba zai tashi da azumi ba kuma wannan niyyar bai jaddada cewa zai azumin ba har albijir ya hudo yanzu ya ci mutuncin watan dole sai ya yi kafara shine raf'i niyatin saboda akwai abin da ake cewa raf'u da rafdu shi rafdu sai an gama ibada wannan baya amfani a azumi da irin su sallah misali sai da ka gama azumin sai ka ce azumi na na jiya na fasa sai mu ce ba zai fasu ba Ai, an riga an yi. amma azumi yau din nan ba zan dauka ba wannan kuma shikenan har kafara sai kai shine raf'i niyatin au isali muftirin ko kuma sadar da abu mai karya azumi limi idatin zuwa uwar hanji min fa min faɗar ta baki kadai in kun lura a baya wajen karyewan azumi muka ce in abu mai ruwa ya taɓa makogaro ko ta baki ko ta hanci ko ta kunne in ya tabbatar da ya je makogaro ya karya azumi ko kuma abin da ya je uwar hanji ta dubura ya karya azumi ko kuma abin da ba mai ruwa bane amma ya je uwar hanji ta baki ya karya azumi ba to yanzu a nan wajen kafara kuma guda ɗaya ne tak isa li mufdirin sadar da abu mai karya azumi shi ma abin lima idacin sa ya je uwar hanji in ya tsaya makogaro ya fita wannan ya azumi ya karya amma ba zai kafara ba kuma shi ma min fa min fakar ta baki kadai amma dan mutum ya sa irin masu azumi din nan an galabai ya dauko kankara yana dan shafawa a hancin shi yana dan jin sanyi ya kai na wucewa wannan da azumi ya karya amma ba kafara saboda ba ta baki ya shiga ba ko ta kunne ko ta hanci ko ta ido ko ta dubura diddi azumi ɗaya ne kawai ba kafara yace min fa min fakar la binisiyanin kuma shi ma ban da mantuwa fa inda mantuwa ne ya ce ta makogaron ko ta bakin ne ba kafara au jahalin ko da jahilci amma wannan jahilcin ba wai jahiltan kafara ba jahiltan ainihin karya azumin mutum ko sabon tuba ne shi ya dauka mutum ya ga dama ne zai azumin kawai sai karya da rana to yanzu wannan jahilci zai mar amfani a matsayin shi na sabon tuba ko kuma mutum ya jahilci ramadana shi ya wayi gari ya dauka ba a ga wata ba sai ya ci abincin bayan ya ci sai ya fahimci cewa a shi yau dinnan ramadana ne ko kuma shi ana cikin watan ramadanan kawai wani gafala ya dauke shi kawai sai ya jahilci ya dauka ma har yanzu watan ramadanan bai shigo ba sai da ya ci abinci ci sannan sai ya gane ko aka gaya mishi to yanzu a nan azumi ɗaya zai rama auga batin ko rinjaye misali yana kurkure baki ne sai ruwa ya wuce kaga wannan galabatin ne da rinjaye azumi ya karye shi ma zai raba kafara illa iza ta'ammada qai'an wajen rinjaye din rinjayen sai dai idan da gangan ya jawo amai da ya jawo aman nan kaga fita dai baya karya baya sa kafara sai kuma aman ya rinjaye shi ya koma to yanzu zai kafara kaga amma in ba da gangan yayi aman ba aman a rashin lafiya ne ko da kuskure amai ya zo mara da ya yi aman yana cikin yin aman da ya gama kuma sai kaɗan ya koma to yanzu wannan koma wanda ya azumi ɗaya ne amma in da gangan ya jawo aman da ya yi aman kuma da galaba sai wani ya koma to yanzu wannan sai ya yi kafara tun da ainihin aman ma da gangan ya jawo shi shine illa iza ta amma da an wannan yana magana a wajen galaba din ne kaga wajen amai koma wanda ya yi ba da sanka bane amma duk da haka tun da kai ka jawo aman dole ka yi kafara au istiyakan bi jauzin ko kuma ya asuwaki bi jauzin isharan da ainihin itace wanda yake mai danshi kamar itacen jauz jauz itace ne wanda ana cin 'ya'yansa to shi kanshi itacen yana da ɗanɗano sai mutum yana azumi sai ya ci wannan itacen ya yi asuwaki da shi yana yin asuwakin kuma wannan ruwan da ya haɗu da itacen ya yi kauri sai ya haɗe to yanzu wannan shi ma ya karya mara azumi to kaga wa'annan abubuwan da suke karya azumi su saka fara kenan amma wala bi tawilin qaribin azumi baya karyewa saboda tawili makusanci tawili makusanci shine kaman afdara nasiyan kaman wanda ya karya azumin ramadana amma da mantuwa kaga yana da tawili aw mukran ko da tilasci an tilasta mar ne ko aka kama shi aka bude bakin shi aka dura ruwa kaga yanzu wannan duka azumi bai kai amma kafara sai dai ramako alal azhari a bisa magana mafi bayyana a wajen malamai aw qadima qabla al-fajr ko ya dawo daga tafiya kafin fuduwan alfijir sai ya wayi gari yana cin abinci aka tambaye shi ya ce to ai har yanzu gajiyar tafiyan ne bai bar jikina ba ai ce awa na safare kaga anan azumi din wajibi ne amma tawilin da yayi yasa ba zai kafara ba Hausa fara duniyar kasri ko ya yi tafiyan da bai kai kasar ba misali ya yi tafiyan mil talatin ko mil ashirin kawai sai ya ajiye azumi to shi ma kaga yana da tawili cewa ai an ce in mutum yana kan tafiya duk da ya tafiyan bai kai kasar ba zai ya ajiye azumi ba ba kafara a kan shi aura a shawwalan naharan ko ya ga watan shawwal da rana dama mun ce waru ya tuhu naharan li mustaqbalin ko idan mutum ya ga wata da rana to na gobe ne ba na jiya bane yau aka yanzu misali mutum ne da ranar tsaka sai ga wata to yanzu wannan watan da ya gani din na gobe ne ya ga watan shawwal to gobe ɗaya ga shawwal shi kuma kawai sai ya tawilin tun da na gan shi da ranar nan tun jiya ya fito kawai sai ya ci abinci to yanzu wannan shi ma yana da tawili karibi ba zai kafara ba aulam yaktasil ko kuma wai bai wankan jaraba bane illa ba da alfajir sai bayan hudun alfajir misali mace ce jinin tunaila ya dauke ya ɗauken amma ba ta yi wanka ba sai bayan huduwan alfijir sai ta zaci cewa ai tunda ba ta yi wanka ba ba daman azumi ta ci abinci ita ma ainihin ba ka fara a kanta saboda akwai tawili a ta jama ko ya yi ƙaho ka san abin da ake nufi da tawili karibi in mutum yana da madogara ko da madogaran ya kuskure fahimta ne kaga yanzu wa'annan da muka faɗa ai kowanne yana da madogara matafin da ya dawo ai Allah ya cewa la safari ko mara lafiyan da ciwon shi bai abin nan kamar mai haila ai an ce dukkan mai haida ba ta azumi kaga duk suna da madogara to amma wanda ba shi da madogara da ya kawo hujjar tashi ba inda za ka yi ka wannan hujjar to wannan wajibi ne ya kafara shi ne tawili ba ike au ita jama ko kuma yayi kaho kaga shi ma kaho ai yana da madogara tunda akwai hadisin da yake abdara hajimun yawwal mutajim me kabon da wanda aka yi kabon da sun karya sai amfani da wannan hadisin to shi ma ba zai kafara ba tunda yana da madogara aw sabata ramadanu naharan ko watan ramadanan ba ji labarin shi ba sai da rana sai da gari ya waye da rana aka ji labari shi sai ya zaci cewa in dai har baka dauki azumi kafin fudu alfijir ba kana da damar ka zace cin abinci to shi ma sai ya karya wannan ranar shi ma azumi ɗaya zai bayar to wayannan wanda muka irgon gaba ɗaya fa fazannul ibahata sai idan sun zaci halascin ainihin ajiye azumin ne fa abdaru sai suka ci abinci suka kari wannan azumin to shi kenan za su rama azumi ɗaya ne ba kafara amma ko a su ɗin mutumin da ya sani ba a yi da gangan yayi sai ya yi kafara mutumin da ya riga ya sani wanda ya dawo daga- daga tafiya in dai kafin fudon alfijir ne wajibi ne ɗauki azumi da gangan sai ya yi amfani da wannan damar to yanzu a nan sai ya yi kafara shi yasa ya ce fa zannul ibada suka zaci halasci fa abdaru sai suka ajiye azumin suka ci abinci to wannan dole sai sun yi kafara sai anan bi khilafil ba'idi kenan tara'in lam tuqbal